نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا أكو قوة صفر ها؟ قوة الربيع الأول منا أكو قوة الربيع الأول هجرة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا دليه دهود أربعين تقوس wanda ya dace da sha shidda ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am muna karatun tafsirin taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan na babban malami a sheikh ناصر السعدي رحمة الله عليه wannan shine karatunmu na nawa kenan na 40 daidai daga farkon suratul maida zuwa nan za mu tashi kan aya ta 36 Allah ta'ala ya ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون الله إنما يستجيب الذين يسمعون waɗanda suke karɓa kiran Allah su ne waɗanda suke saurari masu sauraron maganan Allah to su ne waɗanda suke karɓa kiran Allah subhanahu wataala tsayawa akan yasma'un shi ya bi dacewa daga wuce nan waƙafi ne lazim ka tsaya nan ya fi ba da ma'ana cikakkiya inna ma yi sajibun labina ya sma'un ka yi shiru ka tsaya ka yi waƙaf walmauta ya ba su humullahu kuma ilayi yurja'un matattu kuma ubangiji allah subhanahu wata'ala ne zai tayar da su sa'annan kuma a maida su zuwa ga allah subhanahu wata'ala umaru ya ce kudu ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana ce ma annaban shi mai tsira da amincin Allah innama yastajibu li da'watika wayanda suke karba ma da'awarka kiran da kake zuwa ga Allah wadanda suke karbawa wa yulabbi risalataka wanda yake karba manzancinka wa yanqadu li amrika wa nahyika wanda yake mika wuyan shi ga umarninka da hannunka in ka ce ya yi ya aikata in ka ce ya bari ya bari alladina yasma'un su ne waɗanda suke saurari suke sauraren mi alladina yasma'un alqaula fayattabi'una ahsana waɗanda suke sauraren magana sai su bi mafi kyawun magana waɗanda suke sauraron magana Allah maganan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qulubihim da zukatansu suke sauraron bayan fa'uhum abinda zai amfane su wa hum ulul albab sune masu hankali wal asma kuma sune ma'abuta kunnuwa sune masu hankali masu kunnuwa masu hankalin da yake amfanin su masu kunnuwan saurare to su ne suke karba kiranka ya rasulallah malam yace wal muradu bis sama'i huna abinda ake nufi da saurare anan sama'ul qalb shine sauraren zuciya zuciyarka tana sauraren abinda ake karanta mata na zancen Allah da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walis ijaba da kuma saurare irin na yarda na karba kaji kuma ka yarda kaji ka amsa kira akwai wanda za ka ji ka bar shi inda ka ji shi to ba irin shi ba wa illa malam yace in ba haka ba fa mujarradu sama'il udhni da zaran sauraron kunne kawai a ce kunnen ka yana saurari kunnen ka yaji ya tariku fihi albarru wal fajiru mutunan kirki da mutunan banza duk suna tarayya a ciki kamar yadda mutunan kirki zai sauraron magana Allah ta mai amfani haka shi ma mutunan banza zai saurare ta amma ba zai dauke ta aiki da ita ba wa kullum mukallafina malayin ce to dukkanin mukallafai bayi waɗanda aka kallafa mai ibada qad qamat alaihim hujjatullah hujjan Allah ta tashi ta tsaya akan su muna ganewa ko dukkan bayi waɗanda sun kai a rubuta musu lada ko zunubi su ake ce mu mukallafai to hujjan Allah ta tsaya akan su bistima'i ayatihi saboda jin ayoyin Allah tunda sun ji ayoyin Allah to hujja Allah ta tabbata gare su falam yabqa lahum uzrun uzri bai rage gare su ba fi adamil qabul a cikin rishin karban magana Allah subhanahu wataala tunda kaji ba shikenan ba an yanke ma hujja sai wanda bai ji ba amma duk wanda ya ji to shikenan me yasa kake jin wasu abubuwa suna saboda kana ganin amfanin duniya ne sai kai kokarin rike su ba ka manta su sai na addinin ka da Allah ya halice ka domin shi sai ka manta ka shashantar da shi kawai ka rabkana ka manta da shi kaman ba baka taba jin shi ba amma na duniya saboda akwai amfani nan na gaugawa nan take da zaka samu sai ka rike ba za ka yarda ba har dauko alkalami kake kana rubutawa domin kanka manta kuma kana kokarin ce ma abokai dukkan su manta ba da wannan amma naka na addinin ka zai gyara ma alaka ka da Allah alaka ka da manzo Allah alaka ka da addinin musulunci ba ruwanka kawai sai ka bari ya wuce saboda ko oho da kai da addinin musulunci idan mutum yayi haka ba ya san ba ya tsaida makanki hujja saboda ya ji Allah zai ce maka ba ka ji ba dan me baka rike ba yawa an taqulu yawmal qiyamati inna kunna ana za ghafilin kakku ji ranar alkiyama kuna cewa ai mu san da wannan ba to Allah ya riga ya aiko annabawa annabawa sun gai sun karantar da almajiran su sun karantar da almajiran sun karantar abin ya zo gare mu saboda wajibi ne mu rike wajibi ne kuma mu zangi zuwa muna sauraron magana Allah muna sauraron maganar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda yankan hujja a gare mu in ma baka ji ba sai Allah ya ce dan me baka ji ka ji ba duk wanda yake garin da ake fadakarwa da karantarwa ba da wani uzuri ba uzuri baka da wani amzari baka da kariya ranar alkiyama da zaka ce ai baka ji ba amma wanda yake rayuwa wani daji can nesa da dazu da garuruwan da ake wa'azi garuruwan da ake karantarwa ta addinin musulunci yayi nisa kwarai kuma bai ma taba yin abun ba shi da ya karbi musulunci ko da ya tashi musulmi ne amma bai san me yake me ba ai ba dan abin da ya rike shi yake aiki da shi to da shi Allah zai mai hisabi Allah bai ce mai dan me bai karatu ba saboda ba mai karantar da shi da ya tashi haka yake kuma daga nan baya motsa ba inda yake zuwa ba taba katari ya je wani wuri ya ji ana maganan Allah maganan manzo Allah ba sallallahu kaga wannan daidai irin rayuwar da yake cikin ta Allah zai mai hisabi da ita amma wanda yake rayuwa a birni birni kamar maradi da kullum akalla sai an samu masallaci talatin kullum akalla na ce ba wanda kowanne ko tun daga asuba har zuwa nishayi sai ka samu akalla masallaci talatin waɗanda ake karantarwa ko tafsiri ko hadisi ko fikihu ko tauhidi ko tarihi ko nasiya ko muhabara ko ba haka ba kuma kullum akwai wa'azi da ake bayan nishaɗi kullum kullum akalla a samu guda uku kullum musamman irin wannan lokaci da bukukuwan aure suke yin yawa kullum cikin dare zai kaji ana wa'azi to kaga ba ka da uzuri wanda za ka ce ai baka san inda ake wa'azin ba ai baka ji ba amma ladan ƙarya kake to da haka malam yace mutum baya da wani uzuri a cikin rishin karban magana Allah da magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wal mauta yabasuhum Allah matatu kuma Allah subhanahu wataala zai tayar da su kuma ilaihi yurja'un sannan kuma za a maida su wurin Allah yahtamilu malam yace yana iya daukan annal ma'ana abinda ake nufi da wannan muqabil lil ma'na al madhkur mai sabani ne ga ma'anar da aka ambata ai innama yastajibu laka ahya'ul qulubi masu rayagin zukata wato sune waɗanda suke karba kiranka wa amma amwatul qulubi amma waɗanda suke da matattun zukata الذين لا يشعرون بسعادتهم waɗanda ba su san da farin cikinsu ba ba su san da arzikinsu ba wala yi hisuna bi mayun jihim sa'annan kuma ba su ji ba su sanin abin da zai kubutar da su ya tseratar da su daga azaban Allah duniya da lahira ba ina mu la yastajibu na laka waɗanda ba su karɓa maka mana duk wanda ya nisa da addinin Allah to zuciyar shi matacciya ce duk wanda ya kusa da addinin Allah zuciyar shi rayayya ce saboda haka mutane suna rayuwa ne da addini kuma suna mutuwa ne da rishin addini duk mai addini raye duk wanda baya da addini matacce ne ko da raye tare da kai kuna ta hada-hada ana ta harkoki amma da kayan magana addini sai ran shi ya baci ya mun bata abinda muka ce za mu yi ku tuna mana ba matsala a daidai insha Allah an bar yana ta bayani ya za a yi ni kuma naman wala yan kaduna kuma ba su mika waya ga kiran da kake musu wa ma wa'iduhumul qiyama alkawarinsu da Allah rana alkiyama ya ba su Allah Allah ta'ala zai tada su kuma ilai yurja'una sa'an nan za a maida su zuwa ga Allah wa yahtamilu kuma yana iya daukan annal murad bil aya abinda ake nufi da aya ala zahiriya akan zahirinta wa anna Allah ta'ala yuqarriru al ma'ada kuma cewa lalle Allah ta'ala yana tabbatar da alkiyama makoma kenan wurin komawa makanul out wa annahu yab'athu al-amwata yawm al-qiyamah cewa Allah ta'ala zai tayar da dukkan matattu ranar al-qiyama dalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne kuma Allah sai ya rayar da matattu sai ya tada su kuma Allah sai ya tada duk wanda yake cikin kabari to tana yiwa abinda Allah subhanahu wataala yake nufi kenan thumma yunabbihum sa'annan su matattun idan Allah ya tayar da su Allah zai ba su labari bima kanu ya'maluna game da abinda suke aikatawa kowa sai an baya labari kuma labarin ga yanan ga hannunka kuma sai an gaya ma tiriyan tiriyan tun daga farkon rayuwarka har ƙarshen ta kowa Allah ya gaya mashi kai ne wani dan wani dan wani dan wani aka haife ka lokaci kaza kai kaza kai kaza kai kaza na kware kai kaza kai kaza kai kaza na banza kai ne ko ba kai ne ba wuce ina wani babu wani wanda zai wucewa gaban Allah ba ce sai ya gana da Allah ba wanda zai wucewa gaban Allah subhanahu wataala sai ya gana da Allah babu shamaki da kai da Allah Allah ya tabbatar da kai akan kyawawan ayyukanka ko kuma ya tabbatar da kai akan mugayen ayyukanka duka sai an yi wa yakunu hada sai wannan ya zamanto mutadamminan me kumshe ne litarghib ga kadaitarwa bil istijabati lillah a cikin karba kiran Allah subhanahu wataala wa rasuli da kuma karba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tarhib da kuma ainihin yana dauke da ban tsoro min adami zalika daga rishin wannan ba da wanda yake karba kiran Allah kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to irin ga irin sakamakon da zai samu shi ranar kiyama Allah ya kiyaye wa qalu sai Allah subhanahu wataala yace kuma kafirai sun ce ai almukazzibuna bir rasuli masu karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta'annutan saboda tsananin ta'annuti wa inadan da kuma taurin kai suka ce laula nuzila alaihi ayatun min rabbi dan menene ba a saukan mashi da wata aya wata alama daga wurin Allah mahalicin shi ba ya nuna bi zalika abinda suke nufi da aya a nan wurin ayatu iftira wato ayoyin da suke ba da shawara iri na kaza ayoyin na kuri wanda za su bari a yi kaza don su kura manzan Allah a zatansu manzan Allah kuma ba ya kurwa allati ya ƙwatari huna ayoyi waɗanda suke ba da shawaran a zo da su bai ƙoli mil fasida da hankulansu waɗanda suka lalace wa ra'ayin kasida da kuma ra'ayyukansu waɗanda suke ba su da kaifi ba su da karfi da kusa su ne sai su dan mi ba saukan mai da kaza ba ka qaulihim kamar fadin su da suka ce inda Allah ta'ala ya ce wa qalu lan nu'mina laka suka ce ba za mu mika wuya gare ka ba hatta tafjura lana min al-ardh yanbu'a har sai ka bubbugo mana mabubbuga daga cikin ƙasa mana sai ka ce ma ƙasa ta tsage ke da ruwa kawai ruwa sai ta zubawa sai ta budawa daga cikin ta to sai mu ba da gaskiya gare ka in kai mamu wannan za mu ba da gaskiya gare ka aw takuna laka jannatun ko kuma suka ce ya zamanto kana da gona min nakhilin gona ta dabino wa inabin da kuma inabi fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira sai ka kokkugo koramu a cikin wannan gona din a tsakankaninta tafjiran kokkugowa ma'ana ashe rena malami saboda talaka ne al'ada ce ta kafirai ga sanan suna rena shi suna nuna renin wayo ga manzala sallallahu da kaskantar da manzala saboda mi saboda suna ganin baya da dukiya ba za su ba da gaskiya da shi ba sai yana da gona ta dabino sai yana da gona ta mi ta inabi kuma gonan nan kawai sai dai a garuwa suna ta yawo cikinta da kansu suna shayar da dabinnan da inabubbukan da ke ciki ashe an dade yana ruwa in ji bahaushe ƙasa tana shanyewa a al'ada ce ta harna a rena malami a wulakantar da shi saboda mi kuma kaga wannan al'ada akwai da cikin ya kake son allah ya ba malami ilimi kuma ya ba shi kudi abin bai mashi yawa ba a ce shi ne malami kuma shi kowa ilimi kuma shi kowa kudi abin ya yi mashi yawa ba za ku samu damar karatun ba kuma da harkoki sun mai yawa ɗan zuwa na karatu a ce mai ai rikici ya barke can kwantinoninka sun sauka kwatano ana ta rigima ya za'a kuma an ce dole sai kaje da kanka yaki nan har karatu ya lalace ka yin yaje ya dawo kwana nawa za'a in yaje kuma a ce sai ya ga shugaban kasa ko sai ya ga ministan kasuwanci wasu ya ga ministan tattalin arziki rigima ce kaza ka saboda duke yawa gare ta ba gani malam sai ya lake can wata biyu kuna nan ba karatu yaya kaga wani daga nan ya aje littafin ba ya karatun shi ke in ma malam ya dawo aka ce malam ya dawo yau karatun ce ka anya malam yana da lokaci gaskiya ni ba na wannan wahala saboda haka kenan akwai wahala yana da wuya Allah subhanahu wata'ala ya tattara mu kowa kowace irin falala aw tusqita as-samaa ko kuma ka sarayo da sama mana ka sa sama ta fado alaina akan mu kama za'amta kamar yanda kake cewa kisafan kire-kire guntu-guntu sama ta zanki fadowa guntu-guntu tana fado mana in ka yi haka nan za mu ba da gaskiya gari ka auta tiya billahi ko kuma ka zo da Allah wal mala'ikati ka zo da mala'iku kabilan gungu gungu jama'a jama'a ka zo mana da su mu ga mala'iku ga sunan gungu gungu kuma sun taho tare da Allah to kaga duk waɗannan ayoyi ne da ni na ƙuri kamar suna so su ƙura manzala ne sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da cewa auya kuna laka baitun min zukhrufin ko kuma ya zamanto kana da gida na zinariya gidan baki ɗaya komi da komi zinariya ribin shi zinariya katangun haka nan ɗakunan kyawaran tagogin bancinan kujerin komi na zinariya autar ƙafis sama'i ko kuma maganka kana hawa sama suka ce kai walan nu'mina lirqiyika ba za mu ba da gaskiya ga hawanka sama ba hatta tunazzila alaina kitaban minas sama'i kitaban naqra'u har sai ka saukan mana da littafi wanda za mu karanto shi Allah ya ce kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula kace masu tsarkin Allah ubangiji na ya tabbata aini ba kowa bane face manzo ne mutum to duk waɗannan abubuwa da suka gaidu mai sauki ne Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ba manzon Allah duk sun ba duk ya ba abinda suke cewa zo musu da shi Qur'ani Allah ya ba shi al-ayat har zuwa karshen ayoyi qul mujiban liqawli Allah ta'ala ya ce ka gaya musu kana ba da amsa ga maganar su inna Allah qadirun ala an yunzila aya lalle Allah subhanahu wataala mai iko ne a bisa saukar da aya ba laysa fi qudratihi qusurun babu ainihi gajiyawa a cikin ikon Allah subhanahu wataala cikin iyawa Allah ba gazawa Allah inna Allah ala kulli shay'in qadirun ne mai iko ne inna Allah qadirun Allah yana da iko ala an yunzila aya ba laysa fi qudratihi qusurun babu gajiyawa a cikin ikon Allah subhanahu wataala dan dalika daga wannan kaifa ya ma za a cewa akwai gajiyawa a cikin ikon Allah wa jami'ul ashiya'i munqada alhali dukkan abubuwa gaba daya masu mika wuya ne da izzati ga izan Allah subhanahu wataala muz'inatul lisultani masu kankan da kai ne ga mulkin Allah subhanahu wataala kowa ya duka ma Allah kowa gaba kowa ya duka kowa ya kaskantar da kanshi ga Allah subhanahu wataala babu wani wanda kudiran Allah subhanahu wataala ba ta yin aiki a cikin shi dukkan halitta gaba daya domin babu wanda zai zai hana Allah ya kashe shi babu wanda zai hana Allah ya sarke shi in ya hau wani wuri babu wanda zai hana Allah subhanahu wataala ya gama da cuta in Allah ya rufe shi da cuta ba yadda za ka yi kana tafiya ne a cikin dokan Allah subhanahu wataala ba za ka fita daga cikin ta ba kowane ne kai to kaga kenan babu abin da ya gagara Allah Allah ya kashe mutunan da yake shi ba zai mutu ba kuma Allah ta'ala ya kashe shi ba tare da wani abu ba kawai Allah ya dauke ran kawai aka zo aka iske shi baya da rai wani kuma Allah ta'ala gaban idanun duniya Allah ya gwada mai ba komi ba ne ya karɓi rayuwar shi bayan shi yana ganin ya kai komi ga mafirauna gaban idan duniya Allah subhanahu wataala ya halaka shi bayan yana ganin ai ya kai ma matsayin Allah ya kai shi ma Allah ne da haka babu wanda ya gagara Allah subhanahu wataala abinda Allah ya ga dama shi yake walakin na aksarar nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba sani ba ba hum li jahlihim su mutane saboda rishin sanin su wa adami ilmihim kuma saboda rishin ilimin su yatlubuna ma huwa sharrun lahum suke nema abin da yake sharri ne gare su ba alheri bane gare su min al-ayati na ayoyi allati law ja'atuhum waɗanda su waɗanda ayin da sun zo masu falam yi umenu biya ba za su ba da gaskiya da su ba mutum zai ta zumuni ya ta zazzari a kawo mai kaza a kawo an kawo kazan sai kaga shiru ko ba haka ba mutum za ka ga yana ta makarantar unguwarsu ba makaranta a kawo makaranta da an kawo makaranta aka ware karatun yana cikin farkon da za su tafe su kaga zuwan makaranta alheri ne ga unguwa shi kuma sharri ne gari shi yake nan wata rana an kane mai ya shiraban shi da makaranta ce shi ya mamace wani littafi wa ake karanta shi ake tafsiri shi ake kira shi dime masani kuma yana cikin waɗanda suka yi tsaye har suka yi ta rashin kunya ma ga mutane cewa wallahi mutanen unguwan nan ba su da imani ba su san addini banda shigantaka unguwan nan ba abin da ake an kawo karatun shi ya bar zuwa kuma abin da ya iya tushe za kabar zagar kalewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bar guluwi a bar wuce iyaka cikin bi cikin ban addini a lallaba sannu sannu addini Allah sauki gare shi in ka matsa sai ya gagare ka falam yu'minu biha ba za su ba da gaskiya da ita ba la wujilu bil iqab to da an gaugauta musu da azaba kama hiya sunnatullahi kama yanda ita ce sunnar Allah subhanahu wataala allati la tabdila laha wadda babu canzawa gare ta kama yanda waɗanda suka gabace mu al'umma annaba suka zangi gaugawa a zo musu da wata alama samudawa Allah ce wa ma nursilu bil ayati wa ma manana nursilu bil ayati illa an kazzaba bi al awwal babu abin da yana mu mu aiko ayoyi da kafirai suke nema a zo da su sai saboda al'ummomin farko an ba su ayoyin sun karyata wa ataina samudan naqata Allah ya ce mun ba samudawa taguwa mubsiratan wadda take mai haskaka musu rayuwarsu wadda take lurantar da su cewa annabi salih annabin Allah ne fa zalamu biha sai suka yi zalunci gare ta suka ma kashe ta kuma su suka ce a kawo musu ita amma nursilu bil ayati illa takhwifa Allah ce babu abinda ya samu ke aiko ayoyi sai dan ba da tsoro kawai to sai haka duk wanda ya tsaye sai an gwada mai wata alama to galibi an gwada mai ba ba imani zai ba inda wata alama ta yi qur'ani ga qur'ani manzo Allah ya zo da shi kuma ka zange cewa dan mi ba a mashi kaza ba ga kasan na an mashi duk wani abu da kake nema bai kai wannan da aka mashi na alkurani ko kuma qur'anin baka ba da gaskiya gare shi domin alkurani shine abin da yafi komai ban mamaki a ce aya dubu shida da wani abu ciki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya haddace duka ya haddace waɗannan ayoyin kuma baya da malami cikin garin makka sai dai shine malamin yan garin makka din da yake koyar da su qur'anin ba ya samu mamaki ba ba ya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ba kuje kuna nemo wasu abubuwa da ba to Allah ta'ala ya ce qur'anin nan dai awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun Allah subhanahu wataala ce ai ayoyin da muka saukar da su ga manzala sun ishe su sallallahu alaihi wasallam to haka abin yake shi kuma Allah ta'ala ya aiko ma kake yarda bayan kai kace aiko ma to sunna ba Allah tana nan walan tajida li sunnati llahi tabdila walan tajida li sunnati llahi tahwila sunna Allah tana nan ba ta canzawa ba ta hurhura wa ma hada duk da haka fa'in kane kasluhumul ayat idan manufarsa ayoyi ne allati tubayyana lahumul haqqa waɗanda za su masu bayanin gaskiya wa tuwaddihu sabila kuma su yi bayanin hanyar gaskiya din faqad ata muhammadun sallallahu alaihi wasallam to lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo bi kulli ayatin qati'a ya zo da dukkan kowace aya wadda take yankakka wa hujjatin satiya ko manzo Allah ya zo da dukkan wata hujja mai haske dalatin wadda wannan hujja tana yin nuni ala ma jaa bi abu sabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi min alhaq na gaskiya ya yi ya tamakkanu al'abd ta inda bawa zai samu dama fi kulli mas'alatin min masail din cikin kowace mas'ala daga cikin mas'aloli na addini an yaji da fi ma ja abihi ya samu cikin abin da manzo Allah ya zo da shi iddata adilla dalilai da dama aqliya waɗanda suka dalilai na hankali wa naqliya da kuma dalilai na karantawa ma'ana kowace matsala ta addini to ba za ka rasa samun ayoyin alkur'ani da suka yi magana akan ta ba inda addinin ne ko ba haka ba tunda addini shine abinda Allah subhanahu wataala ya sharanta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bihaitu la tabqa fil qulubi adna shakk ta inda mafi karancin shakku ba zai saura a cikin zukata ba wartiyabin da kokonto abin da kake bukata a cikin addinin musulunci to zaka same shi a cikin littafin Allah alqur'ani mai girma don masaloli gaba daya zaka gaskata haka in ka bi tafsirin alqur'ani mai girma ka bibi su zaka ga duk abin da kake so to mabalin shi alqur'ani ne alkur'ani ne Allah subhanahu wataala yake ba bayan shi fahimta wani ya bayyana maka aya cikin minti daya ka gane wani ya bayyana ma aya cikin minti nawa biyu ka gane saboda bayanin ya dan karu wani zai karawa bayanin sa ya dauki minti uku wani zai karawa bayanin sa ya kai minti hudu wani bayanin sa ya kai minti biyar wani in ya tashi ma zai ma bayani na aya guda ɗaya sai an yi awa ɗaya na bayani kuma ita dai ce wannan aya wanda wani ya minti ɗaya wuce ta kowa da abinda Allah subhanahu wata'ala ya bashi na fahimta in kana karatun tafsirai dai zaka gani za ga shi wani kowace aya sai ya tsaya mata bayani sai ya kya bayani da ita domin dai cikin bayanan nan da ya masu yawa yawa an baka gane wani baka gane wani malami zai zo ya ce ma wannan aya wanda malami ya fassara ta cikin minti daya wani zai zo ya ce ma tana dauke da hukunce-hukunce guda talatin kuma ya ta hindo maka su ya ta hindo masu kuma duk sai ka gane su wancan wanda ya minti daya ba baya da ilimi ba ne yana da ilimi kuma wannan bai yi shi ilimi ba kowa da irin yadda ya bayani da haka alkurani mai girma yana dauke da komi da komi dukkan abin da kake bukata akwai shi a cikin alkurani saboda Allah ya saukar da shi ga manzo Allah manzo Allah ya bayanin shi dalla dalla Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da alkurani dan kai ma mutane bayanin abin da Allah ya saukar da shi zuwa gare su kuma don mutane su yi tunani fatabarakan ladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah ta'ala wanda ya aika manzon shi da shari'a da addinin gaskiya albarka shi ta tabbata albarka shi ta yawaita wa ayyadahu kuma ya karfafu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil ayatil bayyinati da ayoyi waɗanda suke dalla dalla liyalika man halaka an bayyana domin duk wanda zai halaka ya halaka da hujja wa yahya man hayya an bayyana wanda zai rayu ya rayu shi ma da hujja wa inna allaha lasami'un alim kuma lalle Allah subhanahu wataala lalle Allah mai yawan ji ne kuma Allah mai yawan sani Allah kara mana imani sai Allah ta'ala yace wa ma min dabbatin fil ardi babu wata halitta a doron ƙasa wadda take tafiya a kan ƙasa wala ƙwa'irin ya ƙwiru bi jana hai kuma babu wani tsuntsu da yake fuffukawa da yake tashi da fukafukan shi guda biyu illa umamun amfalukum Allah ce ba ce al'ummomi ne kamar ku mutane duk wata halitta da ke doron ƙasa to al'umma ce kamar mu ba mu ba tumaki da kake gani su ma al'umma ne shanu al'umma ne raƙumma awaki al'umma ne karnuka al'umma ne aladu al'umma ne haka ma sauran dabbobi ƙanana waɗanda ba su kai waɗannan ba suka ji kaga waɗannan tsuntsaye ne amma a ƙasa suke rayuwa su zabi su agwagi su talo-talo su ɗawisu duk waɗannan suna rayuwa a ina duk suna rayuwa a ƙasa duk al'umma ne su ma suna da tsari kamar yadda kuke da tsari rayuwarsu tsararra ce kamar yadda kuma rayuwarku tsararriya ce su ma haka suke tsararru sai dai saboda Allah ya saboda ku ba ku ganin wannan tsarin to haka masu tsayi masu tashi wayanda suke tashi sama irin su dandabaru irin su hagiyoyi irin su kurciyoyi irin su balbelu irin su shahuna irin su shiroyi da sauransu duk waɗannan duk halittu ne muna ganewa ko ai jami'ul hayawanat dukkan halittu gaba daya al'ardiyya waɗanda suke rayuwa a ƙasa kamar waɗanda muka zanu da mu da su walhawa'iyya da kuma waɗanda suke rayuwa a sararin iska min albahai na dabbobin gida walwuhushi da dabbobin daji watsuyur da kuma tsuntsaye kala-kala kulluwa dukansu umamun amsaluku halittu ne irin kowane cikinsu al'umma ne kamar yadda kuma mutane al'umma ne to su ma kowa cikinsu al'umma ne khalaqanaha kama khalaqanakum mun halicce su kamar yadda kuma muka halicce ku da mu da su a duka Allah ya halicce mu ko wa razaqanaha kuma mu muka azurta su kama razaqanakum kamar yadda muka azurta ku mu ke ba su abinci kamar yadda kuma muke ba ku abinci sai dai dai ma abincin yadda kowa yake samu ne ya sha bambam mu kaga sai mun sayi su kuma sai dai a sayi musu ko ba haka ba mu sai mun sayi sai mun nemo kudin da za mu sayi wasu mu sai masu wasu kuma suke sayan abinsu da kan suke cin abinsu ba tare da sun sayi wurin wani ba kuma ba su yi laifi ba haka mu duk lokacin da muka so abinci sai mun sayi in ma ba mu sai ba an sai a ba mu su kuma za su shiga cikin gari su ci na kowa kuma sun ci halal ba su ci haram ba ya danganci mai su wanda ya sako su ya bar suka je suka ci kayan mutane in nayin kaga haram din gawa za a yi tahiya gare shi ba gare su ba saboda su ba san haram ba su komi halattacce ne wurin su su yan gurguzu ne su yan gurguzo ne su komi nasu ba wani mai wani abu komi na kowa ne mu ne nan muke da kowa da kayan shi in ka taba kayan mutum yana aikaka shari'a wani abu za su biya mashi'atuna mashi'ar mu kuma ta zance a cikinsu abinda muka so shi yake baruwa a cikinsu wa kudaratuna da kuma ikonmu ta zarce a cikinmu a cikin bayan Allah subhanahu wataala gaba da kama kanat nafizatan fikum kamar yanda wato ikon Allah din da mashi'a ta Allah ta kasance mai zartewa ce a cikin ku mana su ma da lokacin da Allah ya so ya sa su rishin lafiya sai su ko a fyaɗe su ko a kashe su da lokacin da Allah kamar yadda kai ma Allah ya ga dama a maka haka sai a ma da kai da dabbobi duk kuna tarayya duk wani tsaro da ke gare ka to sai ikon Allah ne bai zuwa gare ka ba yana zuwa shi kenan ya gare ya yi halin shi ko kuma wahala ta yi halinta kama da a cikinta ba yadda za ka yi ma farwatna fil kitabi min shay Allah ta'ala ce ba mu yi sakacin barin wani abu a cikin littafi ba ai ma ahmalna ba mu yi sake ba wala aghfalna ba mu rabkana ba fil lawhil mahfuz a cikin lawhil mahfuz shay'an ba mu manta wani abu ba ba mu rabkana daga barin wani abu min al-ashiya'i daga cikin ababi ba komi bayan jami'ul ashiya'i dukkanin abubuwa gaba da yansu sagiriya wa kabiriya kankanan su da manya manyan su musbatatun tabbatattu ne fil lawhil mahfuz a cikin allo wanda yake abin tsaro Allah da yake tsarare babu wanda ya sai je ya duba abin da ke cikin shi sayan Allah subhanahu wataala ya bashi dama alama hiya alai akan abin da take akan shi fataqau jami'ul hawadith dukkan abubuwa da suke faruwa suna faruwa ne tibqa ma jara bihi alqalam daidai da yadda alqalami ya gudana da shi daidai da yadda Allah yake wal qalami wa ma yasqurun Allah yayi rantsuwa da alkalami da abinda suke rubutawa alkalami ya rubuta duk abin da zai faruwa to duk abin da kaga yana faruwa daidai da wan rubutun wancan alkalamin ne ba ka riba rage kamar kai ne ka zo ka shirya wani biki da za a yi wata sabga karfe tara za a fara zuwa karfe daya a tashi kaga dai an tsara komi ko ba haka ba mai magana na farko shine wani mai magana na biyu shine wani mai bi mishi shine wani akwai yaran da za su zo guda biyar ko guda goma za su yi karatun qur'ani ko za su yi wasu wake-waken su da an tsara babu wani wanda zai zo ya rusa maka wannan tsarin ya ce a shi bai mai baga wanda za a yi sai Allah to duk wannan tsarin da kuka ya kaga ba tsarin kuke ta tafiya wannan na kariya mai minti biyu kuma sai a ce sai kaza ga ya rubuce yana gudana yadda kuka rubuta haka rayuwarmu ke gudana yadda alkalami ya rubuta yadda zamu rayuwa da izinin Allah subhanahu wataala baraki ba kari wa bi hadhihi al-ayati a cikin wannan aya mala yace dalilin akwai dalili ala anna al-kitab al-awwal akan cewa lalle littafi na farko shine al-kitab al-mahfuz kenan Allahu al-mahfuz qad hawa jami' al-kainat ya tattaro dukkan abubuwan da suke halittu ne gaba daya masu kasancewa duk suna cikin shi wa hada wannan ahadu maratibil qada'i wal qadar ɗaya ne daga cikin darajojin wato hukuncin Allah da kaddaran Allah fa inna arba'u maratib domin kaddara Allah da hukuncin Allah suna da darajoji guda hudu martaba martaba mataki mataki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan hagu da hudu na farko shine ilmul lahi ilmul lahi sanin Allah subhanahu wataala ash-shamil wa ash-shamil wanda yake matattari li jami'il ashiya ya tattaro dukkanin abubuwa gaba daya Allah ya san komai inna Allah bi kulli shay'in alim wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah masani ne game da komai to daraja ta farko kenan da abinda Allah ya kunta dama ya san shi da abinda Allah ya kaddara dama Allah ya san shi na biyu wa kitabuhul muhit bi jami'il mawjudat da kuma rubutun Allah subhanahu wataala wanda yake mai zagayewa da dukkanin sabamin abubuwa gaba daya to abin da zai faruwa to Allah ya riga ya rubuta shi kamar yadda Allah ya ce illa fi kitabin min qabli an nabra'a ba ce wannan abin yana cikin littafi tun gabanin mahalicci ba muna gane wa ku daraja ta bi kenan Allah ya san abin kuma sai Allah ya rubuta shi kuma Allah ya yi haka ne ba don kai ya manta ba saboda shi Allah ne shi yasa ya abu kawai saboda yana aikata abin da ya ga dama ya aikata shi yasa ya rubuta don kawai ne tunanin ko saboda kai ya manta Allah bai manta wala ya zillu rabbi wala yansa Allah ta'ala bai bacewa kuma Allah bai mantawa na uku wa mashi'atuhu wa qudratuhu nafizatu da kuma mashi'a ta Allah san Allah ga abu shine Allah wato ba wai so irin na na kaunan abun ba so ne na mi na halittar abin na faruwar abin shi ake ce ma mashi wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa qudratu nafizatul amma da kuma ikon Allah subhanahu wataala wanda yake mai zarcewa mai shabewa ni kulli shay'in ga dukkan komai wannan ita ce daraja ta nawa tau Allah ya san abu kuma Allah ya rubuta shi kuma Allah yana da iko akan zartar da shi na hudu wa khalquhu li jami'il makhluqat duk abinda Allah ya rubuta din nan to kuma sai Allah ya halicce shi ma'ana ya sa ya zanji faruwa hatta fa'alil ibada har ayyukan bayi ba ayyukan da bayi ke aikatawa masu kyawu da mara kyawu duka Allah subhanahu wataala shi ya halicce su shi ya samar da su da babu su wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah ya halicce ku kuma shi ya halicce aikin da kuke yi mana da kai da aikin ga duka halitta wane ne to waɗanda su ake ce ma darajojin hukuncin Allah subhanahu wataala da kuma kaddaran Allah sani rubutu mashi'a da kuma halitta al'ilmu alkitaba almashi'atu alkhalqu wal ijad samar da abin zartarwa kenan ko yawa bayan ka shi ka tsara abu to kuma yanzu abin ya hito ga hili a gaga ana ana aikatawa yawa an yi plan yanzu sai aikatawa da ta plan ta hadu yanzu sai a ga abin a zahiri to shi na yake ta ganin halitta Allah ba da yake Allah zahiri ga yanan ga mai yanzu nan duk cikin rubutun Allah ne duk cikin mashiya Allah ne duk cikin sanin Allah ne na hudun shine ga mu yau ga muna magana ga kuna zanne ga hadari can watakila ya mana ruwa Allah ya sa masu amfani watakila kuma ya wuce kuma ga zafi ana yi wannan abu ne da Allah ya riga ya rubuta babu wani abu da yake faruwa a doron kasa ba ce da sanin Allah subhanahu wata'ala to shi yasa Allah ta'ala ce ma farratna fil kitabi min shay'in wannan mun doka alkitaba nan wura ana nufin al-lawhul mahfuz allo wanda yake tsararre wanda babu wanda ya san abin da ke cikin shi sai Allah sai wanda Allah ta'ala ya ba damar ya diba shi wa yahtamilu kuma yana iya daukan cewa annal ma'ana ko annal murad bil kitabi abin da ake nufi da littafi hada alquran wannan alqur'ani mai girma wa annal ma'ana kalmana fi qawlihi ta'ala abinda ake nufi anan kama abinda ake nufi ne cikin magana Allah subhanahu wata'ala wa nazzalna alaykal kitaba Allah ya ce mun sassabkar da littafi gare ka wa nazzalna mun yi ta saukarwa wanda yake nuna Qur'ani yana sauka ne daki daki wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala wa qur'anan faraqnahu litaqrahu ala an-nasi ala mukth Allah ya rarraba saukar da alkur'ani mai girma ba gaba da ya saukar da shi ba Allah ce mun sassaukar da shi gare ka ya rasulullah tibyanan li kulli shay'in dan ya zamanto bayani ne ga dukkan komai gaba daya dan alkur'ani ya zamanto yana bayanin komai dalla dalla wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin kuma da alkur'ani ya zamanto shiriya ne ya zamanto albishir ne gawa ga mutane waɗanda suka mika waya ga Allah subhanahu wataala don haka alkur'ani ya yi bayanin komi dalla-dalla ta hanyar wa ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya bayyana mana duk wata ma'ana ta alkur'ani mai girma ta wannan alkur'ani ya yi bayanin komi dalla-dalla sallah tsarki alwala haila zakka azumi hajji umra komi alkur'ani ya yi bayanin shi dalla-dalla ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin shi ne malamin ƙur'ani shi ya bayanin alkur'anin dalla-dalla shi ya gaya ma mutane ga ma'anan wannan aya ga ma'anan wannan aya ga ma'anan wannan aya haka ake ta yi kuma haka za a tsayawa har tashin alkiyama wani bai sai hana ba wa qawlu fadin Allah subhanahu wataala da yake thumma ila rabbihim yuhsharun sa'annan za a maida su ya zuwa ga Allah mahalicinsu za a tattara su gaba daya ai jami'ul umam dukkan al'ummomi gaba daya tuhsharu za a tara su wa tujma'u za a tattara su ila Allah ya zuwa ga Allah subhanahu wataala fi mawqifil qiyama a cikin wurin tsayuwar rana alkiyama duk gaba ne za a tara mu mu yi tsaye gaban Allah subhanahu wataala بذلك الموقف العظيم الهائل a cikin wannan wurin na tsayuwa wanda yake mai girma kuma mai ban tsoro wanda kowa yana wurin komi yana wurin duk mutane na nan duk aljannu na nan duk mala'iku na nan duk dabbobi na nan duk kwari na nan ka gama cizai ta sunan kala-kala da waɗanda za su yi haɗe ku da waɗanda za su yi tsaron ku da waɗanda za su ba ku tsoro da kunamu da duk wasu halittu ma masu ban tsoro duka Allah zai tara su gaba daya to akwai ban tsoro irin wannan a ce an mala'iku sun kewaye aljannu sun kewaye ga ku ciki ku kuma can kun kewaye wasu kuma kuma kuna tsirara ba ku da riga ba ku da wando akwai abin ban tsoro irin wannan akwai tashin hankalin da ya kai wannan a ce kaje kayi tsaye gaban Allah subhanahu wataala kaje lahira kamar yadda ka zo duniya tsirara haka za ka je lahira ba tsirara sun tur baka da takalmi baka da hula baka da wata kariya ai ba tashin hankali kamar irin wannan rana to idan Allah subhanahu wataala ya tara halittun shi gaba ɗaya wannan rana fa yujazihim sai Allah ta'ala ya sakanta musu bi adlihi da adalcin Allah wa ihsanihi da kyautatawan Allah subhanahu wataala wanda yayi abinda ba daidai ba Allah zai saka mai da adalci wanda kuma yayi daidai Allah zai sakanta mai da kyautatawa in kai ba daidai ba sai a ma daidai da ba daidai ɗinka ba in kai daidai kuma sai a ma gyara a saka ma daidai da aikinka kuma a ce ma ga ƙari ko ba gaba auwa ka zo kai ciniki wurin mutum abu ne abin da ake sai da shi dala ɗari ka ba da ɗari a baka ƙwarori ne yana ya ƙara maka saboda ya ji daɗi ka ba ya kuɗin gaba ɗaya amma abin dala ɗari sai wani ya zo ya ba da tamanin da Allah in an sai da mai kuma a gyara mashi haka ba gyara an ma gyara ga yana rage ma ashirin shi kuma wannan ya ba da duka aka karba aka ba shi abin kuma sai a ce ga gyara akwai gyara Allah subhanahu wataala ya gyara mana Allah ya sanya mu cikin mabuta gyara waɗanda za a ba su abin da suka yi kuma a masu gyara domin baka aljanna gyara ne wa yumdi alaihim hukmahu kuma a ranar na Allah zai zartar da hukuncin shi a gare su allazi yahmaduhu alaihi alawwalun wal akhirun wanda mutanen farko da mutanen karshe duk za su yaba Allah subhanahu wataala akan shi ahlus samai wa ahlul ard mabuta sama da mabuta kasa gaba da duk za su yaba Allah akan bi akan hukuncin da Allah subhanahu wataala ya zartar da shi a gare su wallahu ta'ala alam bari mu karanta wannan tambayar sai mu an kira sallah mu ci gaba ka aminci salamu Allah na'am yanzu kuma bayan wannan saki biyu sai ya nemi cewa ta dawo to shi ne take tambaya wannan saki biyu da ya gaba ɗaya in aka gama da wannan suna zama uku ko ko hayo ne mafi
to wannan yana tambaya cewa wata mace ce ta aiko da tambaya cewa sun samu matsala da mijinta ya mata saki ɗaya to bata ƙara idda bai maida ta ko baya maida ta aka ƙara samun rishin fahimtar juna da hatsaniya tsakaninsu ya sake sakinta amma sai ce ya mata saki biyu nawa kenan an hada da wancan can akwai guda yanzu ga biyu shi ne aka rabu ko kuma daga baya sai ne mata koma ga yanta kare idda ita kuma ta ce ba ta koma shi kuma ya ce a ya tambayi malamai sun ce ai wannan biyan a matsayin ɗaya ke to shi ne ita kuma ta ce ba ta komawa sai ta shi fatawan malamai matsayin biyu yake kenan saki uku ko ko matsayin ɗaya yake saki biyu tsakaninsu su koma to malamai sun yi sabani game da sakin da za a gabewa wuri guda ɗaya a ce biyu ko uku wasu sun ce uku uku ne wasu kuma suka ce uku ɗaya ne biyu ma ɗaya ne ko kuma su suka yi ƙarfin hujja duk da yake su malancin suna da hujjojinsu dukkan su akwai dalilai da suke nuna haka amma dai wannan dalili shi ne mafi ƙarfin dalili cewa saki biyu a matsayin guda yake saki uku a matsayin ɗaya yake saura kenan yanzu wannan sakin da ya gara mata matsayin ɗaya yake kenan saki biyu ne tsakaninsa yanzu guda ya rage saboda ka za su iya koma su gaba da rayuwarsu muna ganewa ku amma mutum ya yi jin wata fatawa a cewa wannan sakin biyu a matsayin a matsayin biyu yake kuma da dalilan shi yawwa fatawa ce ga taran na gaskiya ka sake matarka bata kare ba ka dawo da ita kuma ka koma a tsaniya kuma da ka tashi a tsaniya dukkan rasa abin da zaka bata fushi da shi sai saki kuma a ƙarshe dai kai ke kwana ciki kakaran kana ta lallaba kana cewa ta je ta zama malamai haka ya kamata a bar saki a bar wasa da saki a zanki ɗauka wasu matakai waɗanda za su tada hankalin mata su sa jikin shi sanyi amma ba saki ba saboda sakin hanyar dai har yanzu kai ke kwana ciki kai ne za ka zawa kuma kai ta wahala kana ka tambayi malamai sun ce ai to wace kai saraka zanki hakuri ira ya bace ma dai a yi wani abu wanda ba saki ba Allah subhanahu wataala ya samu dace na'am a kira sallah Allah ta'ala ce wallazina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dhulumat man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim allazina kazzabu bi ayatina Allah ce wadanda suka karyata da ayoyin mu summun wato kurami ne hadha bayanun li halil mukazzibina wannan aya bayani ne take na halin masu karyatawa bi ayatin lahi game da ayoyin Allah almukazzibina li rusulihi masu karyatawa da manzannin Allah annahum qad saddu ala anfusihim cewa lalle su sun toshe makansu babal huda kofar shari'a da me suka toshe makansu kofar shari'a da karyatawa duk wanda ya karyata Allah to ya rufe wannan kowace samun shirya wurin Allah duk wanda ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe mu kanshi wannan kowace samun shirya domin babu mai shiryawa sai Allah sai manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa fatahu babar rada kuma sun bude mu kansu kohon halaka domin duk wanda yake karyata Allah halaka ke ne duk wanda yake karyata manzon Allah ya riga ya gama hallaka wa annahum summun cewa lalle su waɗannan mutane da suke karyata ayoyin Allah da manzannin shi wato kurame ne an sama'il haqq daga sauraron gaskiya ba su jin gaskiya amma suna jin ƙarya kuma suna yadda da ita allazina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun Allah ce waɗanda suka yadda da ƙarya suka kafirce mu Allah subhanahu wataala waɗannan sune tababu masu asara kaga mutum yana iya sauraron komai amma ba zai iya sauraron magana Allah yana iya tsaya ya kashe kunnen shi saurari komai amma banda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan akwai halakake irin shi kasan muna nuna hallakanmu muna nuna taɓewanmu a wurin bukukuwanmu a wurin abubuwanmu na farin ciki a ce muna sabga ta wuri ko ta suna a kawo katar rediyo ba za a sa ayan Allah a karanta ba ba za a sa wa wurin ba sai dai mi sai da duniya sai kayan arna kafirai kuma biki ne nawa biki ne na musulmi farin ciki ne na musulmi amma za mu ɓata shi da sabon Allah da wani ya zo ya sa karatu ko kuma wa'azi za ga mutane ɗaiɗaiɗai suna barin wurin amma wannan rijundiyar da wannan kaɗan-kaɗan da bushe-bushen kowa zai tsaya ya saurara ga rayuwa irin ta dama yin zaka biki kowa da kasar ne shi yake zuwa haka jima sai ka yi lokasar ɗinka mai zare ka ce nima a samuni wannan waka sabuwar hitawa ce a samun mun dauka kamar wurin biki ba wurin sauraron magana Allah bane wurin cashewa ne ko ka tashi da magana Allah muna a kunna ma wa'azi ka ji lugudan ayoyin alkurani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai mu zo mu yi ta sauraron kada kadi to don makiyin gaskiya to ya kurumce daga jinta wa bukmun kuma bebe ne anin nufuki bihi daga faɗin gaskiya ɗin zai yi faɗin komi za ka ganin shi ya yi bayanin komi amma mi amma bai yi maganan gaskiya bai yi bayanin duk labaran da duniya take dauke da su duk zai iya baka amma banda na addinin shi in ka yi zai ce ana harkar malamai ce su ma wannan da abubuwan da ka sani malamanta ne suka gaya maka yi kuma ka rike dan mai ba ka rike na malaman addininka sai na hada-hadar duniya kuma kai dan asara ne jiki ba abin da ke gare ka duk sai ka kare wahalar bayanan kudin shayi ma ya gagare ka kaga mutum da ya tashi da safe duk abubuwan da suka faru cikin duniya da ya kalle su ta waye shi duka duk abin da kwadago sai ce a kaza ne ai wane ne kaza tsakanin kasa da kaza abu kaza ake amma yana nan hayin zan kace ya fada ma farillan sallah guda ɗaya sai rutsu ta yawan nan harkar malamai ce na mu na harkar malamai to me ya kai ka shigun shigula kana musulmi kai ga harkar duniya wadda ba ta musulmi bace ba ta arna ce kake zuwa kana sanin ta dalla dalla ba abin da zaka samu a ciki akwai asara irin wannan a ce zaka iya faɗin komai amma banda gaskiya addinin ka saboda Allah wanda inda musulmi yake kamata ya ce game da addinin shi yana yi bayani gwargwada abin da ya sana amma ina kabarai sun zo sun riga sun nisantar da mu daga addinin sun shigar da mu ga rigimar duniya amma addini ba ruwanmu da shi sun raba rayuwarmu da addini sun ce rayuwarmu da ba addini daban addini na malamai ne su kadai Allah ya kiyaye wala yanfiquna illa bi batil ba za su iya bude baki su yi magana ba sai da abin da yake kariya ne zulumati kuma suna cikin dufai ayyamun khamisuna fi zulumati jahl sun dulmiya a cikin duhun jahilci wal kufri da kuma duhun kafirci wal zulmi da zalunci wal inada da taurin kai wal ma'asi da saban Allah wa hadha min idlalillahi iyyahu wannan yana daga cikin batar wanda Allah ya musu man yasha illahu yudlilhu duk wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi wa man yasha wanda Allah ya ga dama kuma ya ja'alhu ala siratin mustaqim sai Allah ta'ala ya sanya shi akan hanya mai rakiya domin mai Allah ne mai shiryarwa kuma Allah ne mai batarwa ya di man yasha'u wa yudhillu man yasha'u li'annahu al-munfarid bil hidayati wal idlal domin Allah ta'ala shi ya kadaita da shari'a kuma shi ya kadaita da batarwa bi hasabi maqtadahu fadluhu wa hikmatuhu da gwargwada abin da falalan Allah da hikima Allah ya kunsa Allah ya ga ka dace da shari'a sai ya shiryar da kai in ya ga baka dace da ita ba kuma sai ya batar da kai Allah ta'ala ya kara mana shari'a ya tabbatar da mu akan ita karɓi rayuwar mu akan ta ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da bata ka hada da mu da shari'a ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu cimaka mai albarka Allah subhanahu wataala ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka kara mana hadin kai Allah kara mu musulmi hadin kai Allah ka raba su da rabo kai ya Allah Allah jami'an tsaron mu ka kare mana su da yinda suke ya Allah da mu da su gaba da duka Allah ka tsare mu ya Allah daga hara-hara yan tada da yan bindiga ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ka samu kare da duniyar nan lafiya marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya marigayen ma Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa sun huta akwai baiwa Allah nan da take baran addu'a game da matsalar ta da mijinta muna fata Allah subhanahu wataala ya kawo ƙarshen wannan matsala Allah subhanahu wataala ya dawo masa da kyakkyawan mu'amalar su da ta lalace waɗanda suka yi kokarin bata musu wannan mu'amala ta su Allah shirye da su idan kuma ba su shirye Allah ya kare su daga sharrin su da ire-iren su gaba ɗaya da waɗanda suka yi kama da su duka Allah subhanahu wataala ya kawo musu ƙarshen duk wata wahala da suka ci Allah ka jiro kuma Allah ka amsa mana Allah kara musulunci girma da daukaka kara makafirci roshewa da watsewa ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin